أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح خاتم الله شر الهك الهك والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسيلة الباقية لا زال الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن غدو المقتول وعتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني وعلى سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قرب العقلاء الفريد الدهري على الإدلاق حتم العقباني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومرضي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله الشيخ إبراهيم السدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة والإجتني يا أئمة الشيء اهدر إلى جهل المحتري والتعريف بنزرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياجه إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله آه منا cikin zama na arba'in da takwas wanda ya dace da jiyomu insha Allahu kuma muna tafiya ne akan abin da shauti da ne ya roƙa wajen Ubangiji wanda ya roƙi Allah da matsayin da fadalan sayidina rasulullahi an yi ummuna bilbarkaci walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka kenan a martaban kujeran annabi muhammadu walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasulu lawajidillaha tawwabur rahima as'aluka min fadlihi ina as'aluka min fadlihi ina roƙon annabi Muhammadu min fadlihi daga fadalansa an ya ummuna bi kaza wa kaza wa kaza wa kaza da dukkan wanda ya kyautata mu da duk wanda ya Allah ya gafarta wa babana da mahaifiyata ma'ana Allah ya gafarta wa kakanninsu kakan kakan kakan kakansu zuwa hawa na goma sha ɗaya sannan Allah ya gafarta wa ‘ya'yansu na salan ‘ya'ya zuwa har annabi isa ya tashi ba duniya duk ya yi ma wanda ya kyautata masa ko wanda ya ce masa ko wanda ya karba ko wanda ya karba addu'a wajensa ko wanda ya karatu wajensa ko wanda ya zama ya karbi sirri wajensa ko wanda ya ko wanda ya ce da shi lukumatan duka shauci zani ya musu wannan addu'a kuma duka manzala sallallahu alaihi wasallama ya ya ce masa an karba an yi masa stampin an karba duk abin da ya roƙa su matsala radiyallahu anhu wa kullu haza wa qa'a ya qazatan la manama duk wannan addu'o'in kiri-kiri suka yi gashi da annabi Muhammad la manama wa antum wa jami'a ahbab da ku da dukkan masoya la ta tajuna ila ru'yati duk masoyin shautijani baya baya bukatuwa zuwa ga ganin annabi muhammad amin ganin shautijani kamar ganin nan na ranar monday ko ranar juma'a inna ma ya hataju ila ru'yati man lam yakun habiban wanda baya wanda yake bukatar in ka kalle shi da wanda ya kalle shi ran juma'a da wanda ya kalle shi ran litinin to duka baki daya ba sa cikin wannan zubin saboda su min al'ahababu suna daga cikin masoya ne min al-ahbab إنما يحتاج إلى رؤيتي من لم يكن حبيبا لي ولا أخذ عني ذكرا wanda yake buƙatuwa zuwa ga kasancewansa lam yakun habiban wala akhadha anni dhikran bai karɓa zikiri na ba wala akaltu da'amahu ban ci abincinsa ba wa amma ha'ula'i amma wa'innan faqad damanahum li bila shart ru'yatin an yi mun ramanan su babu sharaɗin ru'uya eh an mun ramana babu sharaɗin ru'uya ba sai na gan su ba sai an ba sai dan tijjaniya ya ga shehu tijjani ba ranar monde ko ya gan ko ya in dai ya ya ɗaya daga cikin wannan kawai an karɓa ma ziyarati tare da ƙari annahu ma'ifi lailina suna tare da ni cikin ilina wala ya zannu zani kar mai zato kuma ya riya an ilina hiya wa umumul jannati ala haddi sabai kar mutum ya riya cewa aljannan ilina da aljanna ala haddi sabai aljanna ɗai ɗai ɗai ɗai ba iri ɗaya ba ne kar a kwatanta shi da wannan bal annisbatu bainahuma bambancin da ke tsakaninsu law harajtu habbatan habbata inabin da za a fitar da ƙwayen inabi aw gairi hamin simari allati fil jannati ula min gairiha daga cikin aljannan daga cikin aljannan farko fadalan an hurin ko hurul ini la a dafa a nurin shamsi da ta bice hasken rana walau harajar habbatu a inabin da za a fitar da inabi min jannatin sani daga aljanna ta biyu ilal ula zuwa na farko la dafa jami'a anwarihim wa fitnatihim da dukkan ya rullube duk wani hasken da yake cikin hasken aljanna ta biyu walau harajat habbatu inabin da za a fitar da inabi kwayan inabi au gairiha daga waninta min aljannati salisa zuwa aljan daga aljanna ta uku zuwa ta biyu la adafa jami'a anwarihim da duk hasken su ya dashi walau haraja ta habbata inabi da an ciro kwayan inabi au gairi hamin jannatin rabi'a daga aljanna ta hudu ila salisa la adafa at-jami'u anwari da dai hasken sa ya toshe gaba ɗaya hasken aljannan ba za a ganta ba walau harajat habbat inabi da za a fito da inabi au gairiha ko waninta من الجنة من الجنة الخامسة دقى الجنة تجير إلى الراجعة زوا نهدو لا دفعت جميع أنوارهم لا بحس كنسو يا يا للبي ولو هرجت حبة إنجي لا ضعف تدى إنجي أو غيرها من الجنة السادسة دقى الجنة تشيد إلى الخامسة زوا نجر لا دفعت جميع أنوارهم da dukkan haskensa ya lullube walau harajat habbat inabin da za a fitar da ƙwayan inabi guda ɗaya au gairi hamilar jannatu sabi'ati na saman bakwai ila sadisati la arfa a jami'a nuwarihim da duk haskensa ya ya ɓace wajiyar firdaus to ita ce fa aljannan firdausi ai sabi'atun ta bakwai waliyuna fawqal taradisi firdausi ita kuma iliyin tana saman firdausi walau harajat minhu habbati inabin da za a fitar da ƙwayan inabi au gairiha ila firdausi la adafa'at jami'a anwarihim wa fitnatum an kulli ma indahum da ya fitini duk abin da ke cikin aljanna gaba daya wal iliyuna shi aljannar iliyun makamul anbiyayi makamin annabawa ne wa kajirar auliyayi da manyan waliyai min haziyar ummat daga cikin wa'annan al'umma wa mani ta da na da al'ummar sabiqati da wanda suka shirya na daga al'umma sabiqa min gairu nubu'atin amma ba min gairu nubu'atin la man adahu ba ba min gairu nubu'atin ko haka ne ba tare da min al'ummar sabiqati daga cikin al'umma sabiqa min gairu nubu'atin la man adahum wanda ba annabawa ba laman adahu tarif an nisbat bainal ilina wal jannati kaman bance tsakanin jannatul ilina wal jannati da aljannoni wa qis alayhi kai qiyasi kullu ma khalaqa Allah fil jannati min hurin wa surin duk abinda Allah ya halitta na daga aljanna min hurin wa qusurin daga huru da qusuru a gairi ha da waninta sai za ta ammalta haza idan ka lura da wannan arabta qadar jannatin iliyina za ka san aljannan iliyina wa ayi nisbatin bainahuma menene ke tsakanin su wajen daraja wa qatafa talali sallallahu alaihi wasallama manzala ya fifita mu hatta bamina li dukhulu man zakartuhum har manzala ya ambata min duk wanda na ambace su wajen shiga aljanna ilaihi zuwa shiga aljanna bilahi hisabin wala iqabin babu hisabi babu iqabi wa istiqrarihim fiha da kuma taka istiqrari ciki wa anna man ra'ani faqat wanda ya ganni kawai gayatuhu shi kuma gayansa ya dakulu jannata bilahi hisabin wala iqabin wala yu'adhabu zai shiga aljanna babu hisabi babu hukuma wala yu'azzabu ko ba za a masa azaba ba wala badamahu babu makawa lahu gare shi fi ilina cikin ilina illa an yakuna min man zakartuhum sai daga cikin wanda suka ambata a habadina daga cikin masoyanmu wa man ahsana ilaina wanda ya taimake mu wa man akhadha annan zikira wanda ya karba zikirinmu fa innahu yastaqir fi ilina ma'ana shi zai tabbata a cikin aljannar ilina tare da mu wa qadda min lana hada wannan ya mana mana bi wa'di sadiqi da wa'adi na na gaskiya la khulfun lahu babu sabawa illa anni istasnaitu sai dai ni na na coge man adani wanda ya gaba da ni min ba'dal mahabbati bayan ya yi soyayya da ni wal isan da kyautata fala madama lahu fi zalika wannan ba zai shiga ba zai samu wannan ba saboda wannan daraja ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ai idan ka so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka so manzo ka so shi wacce to ka so shi ne dan manzo Allah idan ka kasa ganin fadalansa da darajarsa abin da aka yi wa annabin to a soke a soke bala ba tsama wani mafi zalika wata laftu aidan na roƙe shi an yi mutu kullum alal islami eh na roƙi manzo Allah duk kowa ya mutu akan musulunci fa in kuntum mutamassikina bi muhabbatina idan kun kasance kuna tamassuki da soyayyamu fabshiru bima ahbartukum ku yi bishara da abin da na ba ku labari bihi da shi fa innahu waqi'un wallahi waqi'un zai abkuni bi jami'i abadi kada yanke babu hulufu babu sabani Allah zai zai muku wannan Allah ya bana inta ثم قال رضي الله عنه Shehu Jani ya ce, wa mana kaza an lauyar ma'lum wanda ya karɓi wurin sananne allabi huwa lazimin din ɗariƙar tijjaniya shi ne lazimin ɗariƙar tijjaniya au amman akhastuhu ko ga wanda ya karɓi ya da kullum jannati zai shiga aljanna huwa shi waliduhu da mahaifinsa wa zuwajihi da matayensa wa zuriyatihi da zuriyarsa al-munfasilatu anhu wanda suke fasilai ne lalhafadata banda jikoki bilahi sabi babu hisabi wala iqabi babu iqabi bi sharadi Allah ya zara minhu sabbu kar wani ya kwashi jiki ya zagi shau tijani wala bugudun kar wani ya ki shau tijani wala adawatan kar wani ya yi adawa wa shau tijani wannan shi ne ودوام محبة الشيخ دوما أكل صن الشيخ بلم تداي إلى الممات ما ينكي وزوى متوى وكذلك هكذا مداومة الورد إلى الممات دوما أنا كانت وردي هارزوى كوما هذا الله ثم قال رضي الله عنه sannan shawar jani ya ce ulzulai rasulullah sallallahu alaihi wasallam na faɗa wa manzon Allah hadal fadalu huwa khasun wannan fadala ya keɓanta ne bi man akhadha anni zikra mushafatan da wanda ya riko ga zikiri na mushafatan wanda mushafaha ne gani da gani awwal kulli man akalahu ko kuma duk wanda ya karba walau bi wasidati ko da da wasida fa qala li manzo Allah ce kullu ma akhaz man azantuhu duk wanda nayi masa izini wa da o dia ligairi ya ba wa waninsa faka annama a kazahu an ka mushafatan kamar ya yi riko ne a gare ka mushafatan wana ba minin lahu na musu ramana wa hadal fadalu wannan fadala shamilun ya yi tattara liman tala hadal wirda ga wanda ya karanta wannan wirdi sawa'un daidai ne ra'ani aulam ya rani ya gani ko bai gani ba sai na ce wa hadil karamatul ajiba ce wannan karama mai girman almikidar mai girman kadara wanda da hulul jannat shine shiga aljanna billahi sabin wala iqabin liman akaba wurdi ga wanda ya karɓi wurdin sa zai shiga aljanna babu hisabi ba babu hukuma to dukulu walidai zai shigar da mahaifarsa wazuwaji zai shigar da matayensa wa zuriyati zai shigar da zuriyarsa lam taqa ali ahadin min awliyai babu wani wanda ya samu wannan dama a wannan a cikin wani wali a cikin waliyai walau balagna min ahbari sanatina awliyai wala balagna min ahbari sanatina awliyai babu wani babu wani wali da ya taba samun haka aka masa wannan alƙawari radiyallahu anhu wai waka lahum idan kuma ya abku anna man ra'a man ra'ahum wanda ya ga wanda ya gan shi ya da hulul jannata zai shiga aljanna ne ka shehi abdul qadir jilani kamar shi abdul qadir jilani wa sayyidi abdurrahman sa'alabi da sayyidi abdurrahman sa'alabi wa maulaya tuhami da maulaya tuhami radiyallahu anhum ajma'in an jami'ihim lam yunqal an ahadin ba ciro daga wani ba min ha'ula'i a adamul hisabi dukkansu a ce babu hisabi cikin wa'annan wal iqabi babu iqabi ya sahabi ga asabansa aw liman ra'ahu ko ga wanda ya gansu kama qali shaykhana radiyallahu anhu wannan shine duk abin da duk abin da ya kawo عبد الرحمن السالمي شو عبد القادر الجيلاني مولاي التهامي duk ya faɗa wanda ya gan shi zai shiga aljanna kana'an amma ba tare da ba tare da iƙadi ba ba tare da hisabi ba zai zai shiga aljanna kada ba tare da hisabi ba tare da iqabi ba wannan zai shiga aljanna ya an faɗa na shi abdul qadiri an faɗa na sayyidi abdu abdurrahman salabi maulaya tuhabi duk an faɗa amma babu wanda ya rawaito cewa akwai wanda zai shiga aljanna ba hisabi ba hukuma sai illa ana wa hadi fakat kawai أو لما رآه كما وقع للشيخ هذا ko kama yadda akwai shehu wayan kano kullum zakaru dukhul jannata dukkan sun ambaci shiga aljanna kama kaddamna kama yadda muka gabatar lakin sai dai hadhihi hususiyati wannan hususiyar bila iqadin wala hisabi wannan da lissaidina ga shugaban mu ne radiyallahu ta'ala anhu wani ashabi wani ashabi da sahabbansa wani ashabi da sahabbansa wama haza tare da wannan qala radiyallahu anhu shautu jani ya faɗa muhaddaran yana mai tsoratarwa ne a sahabi ga sahabbansa wa murshidan yana mai shirarwa lahum gare su lima fi salahihim da abin da ke cikin gyaransu a ƙulu lakum ina faɗa muku inna sayyida al-wujuda sayyid al-wujudi sallallahu alaihi wasallama bamina lana ya lamunce mun annaman sabbana duk wanda ya zage mu wa dama ala zalika ya dawama akan zagin mu walam ya tub bai tuba ba la ya mutu illa kafiran ba zai mutu ba sai kafiri wanda ya zubi lahi wannan wannan haka ne duk wanda ya zagi shau tijani duk wanda ya zagi shau tijani zai mutu kafiri zai mutu kafiri Allah ya kiyaye wa qul li ikhwani ina faɗawa ƴan uwana inna man akala wiridina duk wanda ya wanda ya riko da wiridin wasani ma fihi ya ji abin da ke ciki min dukhulul jannati na shiga aljanna bila hisabin wala iqabil babu hisabi babu uquba wa annahu la tadurruhu ma'asiyatan yaji labarin cewa ma'asiya ba za ta ba za ta ma'ana ba zai sabo sabon Allah ba zai sabo ba zai ba zai kama shi ba annaban sa ne a zalika wanda ya ji wannan wa tsaraha nafsu fil ma'asillahi ka gare ba ya jefa kansa cikin sabon Allah da ajali ma sari'a saboda abin da ya ji. Wata kaza zalika hibalatun sai ya ɗauki wannan ya zamo aminci ilal amni, igiya ce zuwa aminci min hukumatin lahi daga hukuma wajen Allah fi ma'asiyatin cikin sabo, albasar lahu kalbuhu bugudana, Allah zai lullube shi da ƙiyayyenmu, hatta ya sabbana sai ya zage mu. fai za sabbana idan kuma ya zage mu amma ta hullahu kafiran Allah zai kashe shi kafiri fa hazaru ku ji tsoron Allah min ma'asilla daga sabon Allah wa min uqubatihi ku ji tsoron Allah daga uqubansa wa man qadallahu alayhi minkum bi dhanbin duk wanda Allah ya hukunta sai yayi zunubi wal abdu ghayru ma'sumin ka gani wannan shi ne karatu da izala take ɗauka ta ɗauka ba ta jirewa wa man qaballahu alaihi minkum bi zambin wanda Allah ya rubuta masa sai yayi zunubi wal abdu ghayr ma'sumi bawa ba ma'sumi bane ba ma'sumi bane fala yuqarribannahu illa huwa baki kada ya kusanci Allah sai yana mai kuka yana mai kukan tuba alƙalbu ha'ifun min uqubatillah zuciya ta zama mai tsoron Allah ka gani yadda abin yake kenan amma an aka zo sai a daddace sai a shigar kawai sai a shigar kowa abin da za a bayar ga yadda abin yake a Allah ya kiyaye wani nazkuru huna abiyatan za mu ambaci baiti fi fadlil wardi cikin fadlalan wardi li ba'd al udabai daga shashin adibai faqala ya ce tijanuna baituhu bil dhikri ma'muru wa bis salati wa bil khairati mazmuru مواقف فيه ذكر الله ما طلعت شمس وما غربت وهذا مشهور أحيا الطريقة أهل الله فحيا به مؤلف جمعها والكسر مجبور شيخ المشايخ من في طرف بردته جيبا على النور والأسرار مزرور من داره جنة الفردوس وها بها, بها رضوانها جنها أذكارها حور يفيض من سلسبيل الذكر كوثرها فأشرب مفجرها فأنت مأجور أوراده عن سيد الإرسال الروية كذلك أفعاله والسر مأسور فانقل فديك في أسره قدما فإن نقلت فذاك النقل مدخور وهرس بأن تنتني يوما بجانبه فحز فحز من ينتمي إليه موفور ولازم أوراده في نفس في نفس وفي ملئ فذاكر الله عند الله مذكور تيجاننا بيته واتولو كم بمون shine baituhu baitinsa da zikiri da ambatan Allah ma'amuru an yi masa umarni wa bis salati an yi masa umarni da salati wa bil khairati an masa umarni da alkhairai magmuru wanda ya zamo mai zurfi mawaqitin fi zikrillahi matsalat kowane an yi masa an masa muwaqqatan wajen ambatan Allah matsala shamsu wa magarabat rana bata hudu ba rana bata fadi ba wa ana mashhuru wato uskuru la zikran kasiran sabiyu bukratan wasila ayat dariqa ta'ala lahi ya raya dariqan bayin Allah fa bihi mu'allifun shi ya zama mu'allifun jam'iha wanda ya tarar da jam'a haɗawanta wal kasri da kisr wal kasri majburu da abin da ya karya ya dora shaykh al mashayikh shine shehin shehanai man fi dai man fi ƙarfin burdati wanda yake cikin mayafinsa jiba alan nuri wanda aka jawo daga haske wal asrari da sirrori mazururu abun ziyara man daru jannatul firdausi wanda gidansa shine jannatul firdausi wa hawa biha ridwanu anan ne yake da ridwanu hajiruha wanda hajininta ridwanu ne askaruha huru kuma ambatanta hurul iri ne yafi min salsabil zikri yana kwaran yawa daga salsabilin zikirin kausariha ka sharif mufajjariha ka sha ga magudanarta fa anta ma'ajuru kai mai samun lada ne auradu an sayid irsali wuridansa daga sayid irsali kan ruwayar an rawato kazalika af'alu haka nan af'alinsa wa sirri ma'asuru sirrin ma'asuri ne fadqul fudayyatika ka ciro fida'inka fi asarihi kidman a gurbinsa akwai kanabi fa inna qalta fa zakal naqalu madhuru idan ka ciro shi to fa zakal naqalu wannan madhuru waris kai kwadai ya antan tani yawman kai ka nasabtu yawman a rana ɗaya da janibi ga janibinsa fa hazman yantani ka raba uta da wanda ya yi dogaro ilai mafuru an ba shi lada da yawa wa lazimin auradihi a lazimin wurinsa fi nafsin cikin numfashi wa fi mala'in a cikin jama'a fa zakirun lahi inda lahi maskuru mai ambatan Allah a wajen Allah shi ma ana ambatan shi bal tattabi ya ayyuhal murid wannan muridi kai itibadi da shi wa alam ka sani anna fi haqiqa a cikin haƙinka min amrul akadi daga lamari mafi ƙarfi wala ta zalu akifan bai gushe ba atifan alaiha kana mai karantawa saba'an wa masa'an fa yana hannun a azami da wasa'ili yana daga cikin tsari likullin ɗaliban ɗalibin wasa'ili ga dukkan mai neman tsari faɗin da ha hayatika ka ji daɗin rayuwanka wanzar bisar da ha auƙatika ka raya wato lokatanka da koro karanta zikirin a sallah na ƙaunar ubangiji an yi za'ala fiha da jatuka Allah ya sanya iranka fa laysa lil abdi min dunyahu babu gabawa daga duniyarsa illa ma afnahu sai abin da ya ƙara da shi au da'at maulahu ko ya bi ubangijinsa wa ma tuwa dalika amma wani wannan falyanbizu wa ra'ahu ka kore shi bayansa wa fi hadal qadari kifayatun wannan kadari yana da kifaya liman sabaqa lahu min Allah inayatu da wanda ya rigaya inaya ta ubangiji ta rigaya gare shi wa hadha allazi zakarnahu wanda muka ambace shi ko fadl wardi shine fadlan wardi allazi huwa lazimul lil tariqati shine lazimi ga tariqa allazi laqanahu li sayyidina radiyallahu anhu wanda Shehu Tijjani ya laƙana ma manzo Allah ya laƙana wa Shehu mu Shehu Tijjani wa amarahu ya hore sabi ba'ihi da ba da shi da kafatul khalqi ga dukkan halitta likafatul khalqi ga dukkan halitta wa ma fadalul azkar amma fadalan azkari na tsarikan tijjaniya ala tafsiri a gwargwajewa a rarrabe ta ƙulu ina faɗi wabillahi tawfiq gam da kasar ya tabbata da Allah qala maulana jalla min qa'ilin ubangiji ya faɗa wasir nafsaka ka ƙurƙurtar da kanka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi tare da wa'inda suke ambatan Allah bil ghadati wal ashi safiya da yammaci al'aya an qatadata radiyallahu anhu daga katada ya ce annal qur'ana shi alqur'ani qur'ani yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum shi fa qur'ani yana nuna muku da'ikum wa dawa'ikum ya nuna muku rashin lafiyar ku ya nuna muku kuma maganin sa amma da'ukum amma da wa uku shi zunuban cutanku fa zunubukum zunubinku shine shine shine cutanku wa amma da wa uku maganinku fal istighfaru shine istighfari wa karani turmizi imamu turmizi ya fito da hadisi ana bi musa al-ash'ari رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمنين Allah ya saukar mun da aminci guda biyu li ummaci ga al'ummana wa ma kana Allah li adibuhum wa anta fihim Allah bai kasance zai musu azaba ba matukan kana matukan yana cikin su wa ma kana Allah mu'azibuhum Allah bai kasance zai musu azaba ba wa mu yastaghfiruna suna neman gafaran Allah فإذا مضيت تركت فيهم استغفار إذا كبت كتب كبس يا رسول الله فذاك برس باستغفار إلى يوم القيامة رانا تاشي القيامة وأخرج أحمد عن فضالة بن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد أمن من عذاب الله شباوة amincacce ne daga azaban Allah masta gafar Allah matukan ya nemi gafaran Allah wa akharaja ibnu abi shaybata ibnu abi shayba ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala daga abu sa'id al-khudri ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce man qala astaghfirullah astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi wanda ya karanta istighfari so hamsin hamsa maratin so biyar gufira lahu an gafarta masa wa in kana alaihi mislu zabadil bari ko da kaman yayi kaman kumfan kogi yawan zunubin wa qala ta'ala ubangiji yace wa man ya'malu su'a wanda ya aikata mummuna aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa sun mai yastaghfirullah sannan ya nemi gafaran Allah ya ji dillah gafuran rahima zai samu Allah ya masa gafara wannan istighfari kenan to menene laifin wanda ya ja ka zuwa ga Allah ka yi istighfari me laifinsa me laifin wanda ya kwaɗayantar da kai ka yi zikirin Allah babu laifi kuma ma dama za ka yi istighfarin nan babu zunubin a kanka hatta ibu min zambin kama la zamba lahu babu zunubin wa ma fadalu salatul fati lima ugulika amma fadalan salatul fati lima ugulika فقد سمعت شيخنا رضي الله عنه يقول na ji shehin yana cewa kaga wannan shine farkon maganar da za a fara na salatul fati ya kudu yana cewa kuntu mushtagilan bi zikir salatul fati na shagala ina salatul fati lima ubulika hina raja'atu min hajj ila tilmisani lokacin da na dawo zuwa ga tilmisani lima ra'aytu min fadliha saboda abin da na gani ni daga fadlanta wa huwa anna marratan wahidatan guda daya bi sittami'atu alf salatin tana daidai da salati dubu shida bi sittami'ati alf salatin dubu ɗari shida kama huwa fi wardatil jiyubi kamar yadda ya zo cikin wardatul jubi wa qad zakara sahibul wurda ya ambata anna sahibaha shi ma abucin salatul fati sayyidi muhammad al-bakari as-siddiq nazir al-misra wanda yake jikan sayyidina abubakar siddiq ne wanda ya sauka a misra wa qala quduban qudumi ne radiyallahu anhu qala yace inna man zakaraha marratan wanda ya karanta salatul fati daya ولم يدخل الجنة بيشجع الجنة بقى فليقدر صاحبها إن الله ويكاما يكاما وندي وندي نونا مسا wanda ya kama sahibinta a wajen Allah mana ya tuhumce shi da Allah ka sani na yi kaza ka sani na karanta sa'atul face sau ɗaya ban Allah bai mun gafara ba an fahimta? to a nan abinda yake kawowa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce inna jibrila ƙalali jibril ya ce mu man salla alaika wanda ya yi salati a gare ka, sallaitu, ni kuma zan bar salati, ji manzo Allah. Wanda Jibril ya ya ce masa, man salla alaika, sallaitu alaihi. Duk wanda ya maka salati, ni kuma zan masa salati. Sai ce wa hukka ya cancanta in ji manzo Allah liman salla alaihi Allah ga wanda Allah ya masa salati Allah yu azibahu bin nari Allah ba zai masa azaba da wuta ba akwai wani abin da ya canza a nan babu abin da ya canza inna man zakara maratan wa lam yakul jannata duk wanda ya karanta ta so daya bai shiga aljanna ba fal ya qabil sahiba inda Allah ya kama ma abucinta a wajen Allah wa baqitu naskurha sai na kasance ina ambatanta ila an rahaltu min tilmisani ila abi sangoli har sai na koma daga na tashi daga tilmisani zuwa abu sangoli falamma ra'aytu allati fiha maratan wahidatan sai kuma na zo na karanta wani salati guda ɗaya maratan wahidatan ita kuma guda ɗaya ladanta bi sab'i na alfa hatimatin min dala'il lahirati ta kai lada dubu saba'in na dala'il lahirati taraktar fatih lima a gunika sai na bar salatul fatih sai na koma wannan gurin saboda yawan ladanta washtagaltu biha na shagala wahiya ita ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dil jami'a salawati ahli muhabbatika wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamu bima da wannan abun wannan wannan addu'a ita ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dil jami'a salawati ahli muhabbatika wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamu ka gani lima ra'aytu fiha min kasratil fadli saboda yawan fadala da na gani suma amara ni bi ruju'i sallallahu alaihi wasallam ila ila salatil fati lima ugulika sai manzo Allah ya umarce ni in koma in ci gaba da salatil fati falamma amara ni don ruzu ilaiha lokacin da manzo Allah ya bani labarin dawo kanta saltu sai tambaye shi an fadaliha fadalanta fa abara ni awwalan sai ya bani labari karon farko bi anna maratan wahidatan daya bi anna maratan wahidatan minha ta'jilu min alqur'ani sitta marratin ta canta daidaita da ta'adilu ta'adilu yawa ta daidaita da karanta alkur'ani sau shida ta'adilu ta'adilu yawa su ma'abara ne saniyan sai manzo Allah ya sake bani labari anna maratan wahidatan min ha guda daya ta'adilu min kulli tasbihin waqa'atil kauni ya game dukkan tasbihin da ya amku cikin kaunu wa min kulli zakari da dukkan zikirin da dukkan wanda yake ambato wa min kulli du'a'i da dukkan addu'a kabiran wa sagiran ko karami ko babba wa min alqur'ani ya daidaita ta'adilu sittatu alashi marratin ya daidaita karatun alqur'ani sau dubu shida daga ستة ستة آلاف مرة لأنه من الأذكار yana daga cikin wuridai kun ga wannan point ɗin abinda in aka ce maka ta'adilu kamar a ce ƙulhuwallahu ta'adilu salasan ulwala uku ta'adilu tana yin daidai da tana au yawwa au take yi to idan kuma aka auna abu ba ta fi ƙur'ani ba ba ta fi ƙur'ani ba ba haka ba ne kan fata ne daga cikin kyautan Allah ne ake sai a iba ma kaza a ebo a ebo a ebo a ebo a ebo wannan shi ne sai suka zo gaba daya suka suse suka shashance Allah kiyaye wa min jumlatul adiyai yana daga cikin jumlan addu'o'i du'a saifi shine hirzul yamani fa fi marratan wahidatan min kowane daya sawabu samu ramadan yana da ladan azumin watan ramadana sawabu saumu ramadan saifi saifi adiyu wa qiyamu lailatul qadari yana daidai da qiyamu lailatul qadari wa ibadatu sana yana daidai da ibadan shekara kun ga wannan shi ma maratan wahidatan daya minu sawabu saumu ramadan za ta'adilu ne saumu ramadan kiyamu lailatul qadari ta'dilu ne ka gani ibadatu sana ta'dilu ne duka to abin da yake faruwa dai still mutum ya lura da karatun sosai ya fahimci karatun yadda karatun yake idan mutum ya karanta saifi za a baka ladan azumin shekara wannan kuma walaysa garabatin domin ai ana cewa an gafarta wa mutum ma ta kaddama min zan biyo mata a harama walau kana mislu zabadil bahari kuma ko duk ana yi wa mutum haka duk suna na cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan saumu ramadan ai mujarradinsa yana ajiye ne yana ajiye ne komi in aka auna ai yana aune ya mu lailatul qadar kuma ai lailatul qadar hayrun min alf shahri to shi mizanin da ake aunawa yana cikin zamani da makani zamani da makani wani lokacin ana samun fifitayyen abu ne lailatul qadari misali sai ce khairun min alfi shaharin nafila a cikin lailatul qadari a daren nafila daren watan ramadana inda ta fara zama a wajen wata kwana goma shi ma ba a ce maka a kwana ishirin ba ce maka kwana ɗaya kwana biyu ba a sai ka je kwana iltamisu ha fi tasiul akhira ka neme ta a lailatul qadarin a kwana ishirin da ɗaya zuwa da uku zuwa da hudu zuwa da biyar zuwa da bakwai zuwa da tara wannan iltani su hali to duk daren da ka yi nafilan shi kuma ana baka nafilan shekara tamanin da hudu da wani abu ne kaga akwai tahsisi akwai watan ramadana sannan bayan watan ramadana sannan akwai tahsisi akwai ayyamu shi kuma wanda yake keɓe da wannan lissafin wannan kenan to idan kuma akwai wanda yake zama zamani wa makani zamani wa makani kamar a aikin makka ko azumi a watan ramadana shi kuma za ka ga an keɓance ka da sallah ɗaya yana daidai da sallah dubu ɗari a ɗakin ƙafa dubu ɗari shekara hamsin da hudu shekara hamsin da hudu za ka yi kana sallah ka sami ladan sallah ɗaya a ɗakin ƙafa to kaga shi ma zarfu zamani ne zarfu makani ne ba makan zarf makan ne shi ma a dalilin lokacin ne domin in ba a lokacin in ba a wannan in ba a wannan gurin kai ba baka daga ciki to kaga irin wannan yana samun tafaduli ne da wasu abubuwa ana jona wani abu ne sai a baka daman wannan wa suratul qadari mislahu shi ma inna anzalnahu wannan na dade ina faɗa mana a kannash na shi wa amana tijani radiyallahu ta'ala anhu inna anzalnahu fi lailatul qadari idan mutum ya karanta ta kadan Allah ya karbi sallah eh kadan Allah ya karbi sallah sannan kuma da salatul fati shi ma idan ka karanta ta kadan Allah ya karbi sallah sannan kuma la inna tsaina amin li'ilafi quraish tun daga aikin haji na farko har zuwa na na wannan shekarar in ka karanta Allah ya karbi ladan Allah ya baka ladan sallan ladan aikin haji zuwa ranar lilafi inna anzalnahu sannan idan mutum a sujudi ya karanta sati sati an an karbi sallan yanke kada insha Allah sannan idan mutum ya zo ya yi ta ya yi assalamu alaikum shi ma yanke Allah ya karbi Allah ya jona masa sallarsa koda da wai wai wai wai da sauransu wayanna duk suna shamili ne ga ibada don mutum ya kiyaye ya samu abin da yake so Allah ya taimake mu kama a fara ni bi sayyidina radiyallahu anhu Shehu Jani ya bani labari an sayi da wujudi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To nan zan dakata insha Allah dan za mu sake fita da ya mana zaharar jamila kuma mu ga yadda take duk a ba da yanayin yadda suke bayarwa gwargwado mu ga yadda abubuwan suka cakuɗe yadda suke neman su hargitsa abin ko da yake aballahu illa yatima nuruhu walau karihal fasiquna Allah ya kiyaye Allah ya fasiri Allah ya datar da albarka annabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ghulib wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqq qadar min dar al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله فاتحة Thank you.